الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da saduwa a wannan yammaci na 28 ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da sha tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na sha biyar ga watan daya shekara ta dubu da dari tara da kuma casa'in da tara kamar yadda dai muna alkawali tun a jiya yau za mu tattauna kan matsaloli kamar guda uku ko da yake ɗazu mun taɓo waɗansu daga cikinsu a cikin sallah ko a cikin hudu ba ta sallar juma'a abu na farko zakatul fitr abu na biyu sallar idi abu na uku azumin sita shawwal to kamar jiya din har yau ina da larura ta mashako yana damuna ban sani ba jiya dai cikin ikon allah mun samu mun kai lafiya daga farkon darasin zuwa ƙarshe har yanzu ina faɗa muku ne don saboda duk inda na ji moriyar ta makale sai in tsaya a nan gurin ku kuma sai ku yi haƙuri Allahumma amin abu na farko zakatul fitr ko ka ce sadaqatul fitr ko ka ce zakatul fitr ana sa mata suna sadaka ana sa mata suna zakka kamar da ita kanta zakka ta wajibi ana ambatanta da suna zakka ana ambatanta da suna sadaka wannan sune sunayen da alkur'ani ya bata خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم Allah ce min amwalihim sadaka ka karbi sadaka ta musamman daga cikin dukiyoyinsu tuzakkihim bi tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim wanda da ita ne zaka tsarkake su ka kuma hauhawar da dukiyarsu domin ita sadaka tana sa dukiya ta zanto mai albarka wannan suna sadaka kenan suna zakka ko shine abin da ya ta zuwa cikin ayoyin wa aqimus salata wa atu zakka a duk inda suka maimaitu a cikin alkur'ani mai girma to haka ita ma sadakatul fitr ko kace sadakatul fitr ko kace zakatul fitr duk wanda mutum yace cikin bin yayi hukuncin zakar fit da kai wato zakatul fitr hukuncin ta a cikin addinin musulunci wajabci tilas ne ga dukkan mai iko ya fitar da zakatul fitr saboda hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihin muslim an karbo daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min ramadan ala nas فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس عبد الله بن عمر يتي النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يا فرلنتا يا تيلستا زكر في الدكي من رمضان idan an yi azumin ramadan alan nas akan dukkanin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakatul fitr da ake yi a ƙarshen ramadan ala nas akan dukkanin mutane lafazin farada ko furida ko aujaba ko yujibu ko kataba ko kutiba da dangin waɗannan kalmomin ana yin amfani da su don nuna abu ya zama wajibi cikin shari'a wani lokaci sai Allah ce kataba ko kutiba kamar yadda ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum alqisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal untha bil untha kamar yadda ce kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kamar yadda ce kutiba alaikum إذا ترك إن ترك أحدكم الموت إن ترك خيرا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا alwasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan al muttaqin kama yadda yace ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kaga lafazin kutiba ko kataba a duk inda ya zo ko cikin qur'ani ko hadisi yana nuna abu ya zama mai wajibi tilas kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisi inna allaha kataba alaikum al-ihsana fi kulli shay bima'ana awjaba alaikum al-ihsan fi kulli shay fa iza qataltum fa ahsinu al-qitla wa iza zabahtum fa ahsinu adh-dhibha wa liyuhidda ahadukum shafaratahu wa liyurih zabihatahu aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam to haka lafazin farada idan ya zo cikin hadisi ko cikin qur'ani shi ma abin da yake nufi kenan tilasta abu ko wajabta abu abdullahi dan umar yace manzon Allah ya farlanta zakatul fitr sai kuma yace a ramadan sai ce alan nas akan mutane mutane kuwa musulmai da wanda ba musulmai ba duk suna cikin kalmar mutane maza da mata duk suna cikin kalmar mutane yara da manya duk suna cikin kalmar mutane to yanzu wannan na nuna zakatul fitr har waɗanda ba musulmi ba ma sai sun fitar tunda annabi ya ce abdullahi da umar ya ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr min ramadana ala nas to shine sai malamai suka ce haza amun da bihil khas akan kawo lafazi gamamme a cikin alkur'ani ko hadisi amma ba a nufin gamammiyar ma'anarsa ana nufin keɓantattun mutane ba kowa da kowa ba da haka annas a nan gurin suwa kenan musulmai su ne ake nufin nan kamar yadda Allah ce allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel kaga allazina qala lahum an-nas waɗanda mutane suka ce musu dukkan mutanen duniya ne suka ce musu ko wani sashi na mutane wani sashi na mutane suka ce da su innan nasa kad jama'u lakum lalle mutane sun taru akan ku sun taru domin ku suna nufin dukkan mutane ko Abu Sufyan da mutanensa kaga Abu Sufyan da mutanensa idan amun urida bihi al wannan hadisi da makamantansa daga Abdullahi dan Abbas su ne suke nuna wajibcin zakatul fitr akan dukkanin mutane musamman kuma al'ummar musulmi zakatul fitr din nan da aka ce ta wajaba kan daidaikun musulmi ta shafi kowane musulmi mace da namiji babba da yaro bawa da kuma wanda yake da dukkanin su dole su fitar da zakatul fitr saboda wani hadisin daban na abdullahi dan umar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sake cewa da shi abdullahi dan umar ya sake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zakatul fitri ساعا من تمر أو ساعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين yace ubangiji ta'ala ya wajabta ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam domin abinda manzan Allah ya wajabta tamfar Allah ya wajabta kenan ba bambanci manzan Allah ya wajabta ko ka ce Allah ya wajabta zakatul fitr sa'i guda za a bayar na dabino ko sa'i guda na dangin kayan abincin da ake kiransa sha'ir wannan abin ya zama tilas a kan wanda yake ɗa da bawa da mace da namiji da yaro da babba minal musulmina cikin al'ummar musulmai kaga wannan ke nuna zakatul fitr ta shafi kowa hatta yaro karami duk yaron da aka haifa yau ko wanda za a haifa gobe duk yaron da aka haifa kafin tsayuwar watan shawwal in an tashi fitar da zakatul fitr za a fitar masa tunda an haife shi a cikin ramadan an gane ku to idan watan ramadana ya tsaya daren da ya biyo bayan sa kaga muna cikin shawwal to sai aka haifi yaro a wannan daren wanda washe gari zai zama daren sallah shin za a fitar masa da zakatul fitr ko ba za a fitar masa ba in dai zakatul fitr tana da alaka da ramadan ne ramadan ya wuce da haka shi an haife shi ne cikin watan shawwal da haka ba za a fitar masa da zakatul fitr ba akwai wanda suka ce eh zakatul fitr tana da alaka da ramadan illa anna zamanaha yamtaddu ila tulu'i shamsi min yawmil idi suka ce an yadda zamanin fitar da zakar da kai yana farawa tun cikin ramadan amma wannan zamanin yana ci gaba da mai kuwa har ya zuwa fitowar rana ta ranar idi don haka duk yaron da aka haifa ko cikin ramadan ko a daren sallah ko washe garin sallah da safe kafin a tafi idi za a fitar masa da zakatul fitr kun fahimta da kyau duk yaron da aka haifa matukar ba a riga an je idi an dawo bane aka haife shi to za a fitar masa da zakatul fitr domin a haife shi a zamanin da ya dace da fitar da zakatul fitr nau'ikan abin da ake fitarwa na abinci shine dukan abin da ke sunan shi abinci banda abin da ke kayan marmari kuma na ce abinci ba dukkan abinci ba dole zanto ta'am ya zanto ko makil ta'am makil al-makil huwa alladhi yukal abinci wanda ake auna shi da mudu mun ce abinci dan mu fitar da kayan marmari wajen zakatul fitr ba za ka bayar da lemo ba ko ayaba ko abarba ko gwanda ko kabewa ko kankana ko tattasai da tumatiri dole sai abin da yake ta'am abinci to kuma abincin sharadinsa ya zanto abin aunawa domin akwai abin abincin da ba na aunawa ba da doya da dankalin turawa da makani ko gwaza dukkan su waɗannan abinci ne amma ana auna su kashi ake ba auna su ake ba kashi ake kai ma ka zo ka tambaya ka ce wannan kashin nawa wancan kashin nawa ba da mudu ake aunawa ba da haka mutum ba zai fitar da doya ba a matsayin zakatul fitr dole sai ta'am makil abinci wanda ake aunawa idan aka ce abinci wanda ake aunawa kaga gero da dawa da masara da shinkafa da alkama duk sun shiga ciki an fahimta ko haka garin da suke amfani da rogo idan ba haka suke dafa shi su sayar ba ana noma rogo da yawa idan an noma sai a zo a shanya shi sai ya bushe bayan ya bushe ba buhu na ake buhu buhu ake ba in ka je kasuwa kuma ba auna maka ake ba to garin da yake wannan shine abincinsu ko manomin da yake wannan shine galibin abin da ya noma ko yake ci a gidansa zai fitar da zakatul fitr daga cikin wannan saboda ta'am ne ko makil ne abinci ne irin wanda ake aunawa kun fahimta da kyau kamar yadda irin wannan rogon ana fitar masa da zakka ga ka'idar shari'a musulunci saboda ya zama ta'am muddakhar a babin zakka kenan an gane ko ya zama qut muddakhar abinci wanda a iya taskance shi a suto ko a sa a rumbu ya ɗauki watanni ba tare da ya lalace ba a fito da shi a sayar da shi da haka za a fitar masa da me zakka a babin zakka kuma za a iya fitar da zakatul fitar daga cikinsa wa alaikum salam ana yin haka da doya matukar ana yin haka da doya to za a iya fitar da zakatul fitar a cikinsa amma abin da muke hadda mun da muka ce ba za a fitar ba wanda ake kasawa kaga rogon shi ma lokacin da ka tono shi ba za ka fitar da zakatul fitr ba amma bayan shanya shi ya zama abinci wanda za a iya aunawa dan haka za a iya fitar da zakatul fitr a cikin sa kun gane da kyau ana fitar da zakatul fitr ne daga cikin abin da yake abinci madogarar malamai akan wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda ke cewa kunna nukhriju zakatul fitri ساء من طعام أو ساء من شعير أو ساء من بر أو ساء من زبيب وهكذا إلى آخره yace muna fitar da zakatul fitr sa'i na abinci sai kawo abinci ya shiru sai ya ci gaba da faɗin waɗansu daga cikin nau'ikan abinci ko sa'i na dabino ko sa'i na alkama ko sa'i na wato zabib shine busasshen inabi da sauransu ko sa'i na sha'ir to kaga faɗin waɗannan nau'ika da ya yi don buga misali ne amma ba wai don cewa sai su kaɗai ake fitarwa ba lafazin ta'am ɗin na ya shafi kowane irin abinci wanda ya cika sharuɗa da muka ambata na aunawa kun gane wannan da kyau kuma shi wanda zai fitar da zakatul fitr zai fitar ne daga cikin nau'in abincin da shi ne mafi yawa a wurinsa me mutum ya fi amfani da shi a gidansa to daga cikinsa zai fitar da zakatul fitr ba wai me aka fi amfani da shi a cikin gari ba ta iyawa a gari ana amfani da kaza kai kuma ba shi ne abin da yake mafi yawa a wurinka ba gari ana amfani da masara da yawa kai kuma baka da masarar nan da yawa ba ita ce mafi yawa wurinka ba kai gero ka fi amfani da shi da haka sai ka fitar daga cikin gero ta iyawa gari talakawa suna amfani da masara kai kuma kana cikin ajin masu nauyi ba shi ne ba mai sudi ko kai kuma ba za ma kai shekara kila baka sarrafa masara ba ko sai shinkafa sai kuskus sai alkama da sauransu to za ka fitar daga cikin mafi rinjayen abincin da shi kake ci sannan idan mutum ya tashi fitar da zakatul fitr kowane yaro daya kowane mutum daya za a fitar masa sa'i guda ne sa'i kuma shine mudannabi guda hudu an gane ko dukkan mudannabi guda hudu suke yin sa'i daya to cikin dukkanin abinci kowane mutum za a fitar masa da sa'i guda sai alkama ita alkama annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa in mutum zai fitar da alkama to rabin sa'i ya wadatar da mutum daya kowane sa'i a raba mutum nawa biyu amma dukkan dangin kayan abincin da ba alkama ba to lallai kowane mutum ne ya zama tilas kowane mutum sai an fitar masa da sa'i guda ina fata an fahimta wannan shine abin da yake tabbatacce daga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da yake cewa addu sa'an min burrin aw qamhin bayna ithnaini aw sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir an kulli hurrin wa abdin wa sagirin wa kabir yake cewa ku bada sa'i guda na bur ko sa'i guda wato na kamh da alkamhu da alburru dukkan su nau'ika ne na alkama kowace alkama ce yadda ka san shinkafa kakan samu bambanci tsakanin wannan shinkafar da wannan to haka alkama ce yadda ka san masara akwai bambanci tsakanin farar masara da kuma da take ja to haka ita ma alkama take wani nau'in ana kiransa bur wani nau'in ana kiransa alkamh wani nau'in ana kiransa alhinta dukkaninsu dai menene alkama to sai annabi ke cewa ka bayar da sa'i guda na alkama ga dukkan mutum biyu ko sa'i guda na sha'ir ko sa'i guda na dabino ga dukkan mutum ɗaya yaro ne karami ne mace ce namiji ne ko ba